الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1440 kuma yau goma ga watan biyar miladiya 2019 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Alhaji Haruna Danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin Alqur'ani mai girma na watan Ramadan wannan zai zama majalisunmu na biyar insha Allah ta'ala tafsirinmu yana gudana a cikin ayoyi na cikin suratul baqara kafin mu shiga cikin tafsiri akwai tambayoyi mai tambaya ta farko ya ce Allah kama malam lafiya mutum ne yana azumi sai gyatsa ta bujiro masa har ya ji kamshin abincin da ya ci a wuyansu shin azumin sananan koko yaya a azumin shi yana nan ai ka'ida ita ce malamin jami'a yana da ka'ida da ya bamu yake cewa as-sawmu yafsud bima bima dakhala la bima kharaj azumi yana lalacewa ne da abin da aka sa ya shiga ba da abin da ya fito ba yasa ka'ida ta amai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'idar amai idan amai ya rinjayi mai azumi to azumin sa yana nan amma idan shine ya kakalo aman da gangan to azumin sa ya kare da mutum kawai shi kenan sai ko zazzabi ko wani abu ko ciwon kai sai ya sa shi ya amai ba shi ya kakalo aman ba to azumin sai yana nan amma idan shi ya kakalo domin yana tsammanin idan yi wannan aman zai samu sauki to sai ya aman to azumin sai ya kare wannan haka yake to haka gyatsa da gyatsa za ta zo ma mutum ko abin da ake ce mishi magwas ya ji abinci ya zo masa kuma sai ya koma azumin sa yana nan bai karye ba insha Allah wanda ya ci wanda ya ci ko ya sha hadisin da ke cewa wanda ya ci ko ya sha bisa mantuwa shin azumin sa na azumi na nafila ake nufi ko ko azumin farilla ne duka manzon Allah sama bai ware ba manzon sama ya ce man akala aw shariba man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu mutumin da ya ci abinci da mantuwa ko ya sha da mantuwa to Allah ya gafarta masa Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya sa mummune sun yi addu'a kuma Allah ya ansa ya Allah kada ka kama mu idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure saboda haka idan mutum ya ci ko ya sha da kuskure ba da gangan ba Allah ya san wanda ya ci wanda ya kuskura in mutum da gangan ya ci ya ce ba da gangan ya ci ba to Allah ya fi saninsa wannan yana tambaya na cewa ko ya halasta mutum ya bada jini alhali yana azumi malaman wannan zamanin tunda bada jini matsala ce sabuwa abinda suka tafi duk da sun yi sabani amma maganar da suka firin jayarwa ita ce ya halatta mutum zai iya bada jini kuma azumin sa yana sai dai idan ana jin tsoron idan ya bada jinin shi ma kuma zai bugu kada ya zama irin wanda ya bada jini kuma aka ce maza maza a mayar mishi da jinin shi dan shi ma ya bada jini kuma kawai sai ya langabe likita ya ce to sai ba a mayar mishi da jinin shi to kaga mutum yana azumi ya bada jini to wani sai ya samu abin da suke ce mishi tagriyar sai ya rikice to amma idan ya tabbatar kuma likitan da zai ɗibi jininsa ya tabbatar cewa ba zai cutu ba a wannan yinin nasa to shikenan babu laifi idan ya bada jininsa jininsa bai kare abin na azuminsa bai kare ba sun yi kiyasi akan kaho akwai sabani da suke da shi malamai tun can da akan hadisan da suka zo mai kaho yana in mutum aka masa kaho azuminsa ya kare ko bai kare ba da yawansu sun tafi akan cewa idan aka wa mutum kaho azuminsa bai kare ba saboda haka haka ɗiban jini da sunan mutum ya taimaka a ɗibi jinin shi domin a ƙara ma wani ɗan uwansa to shi ma babu laifi azuminsa yana nan sai dai ana tsoratarwa kamar yadda ne al'ashmawi Allah ya gafarta masa yake cewa ana jima mai azumi tsoro ya yi ƙaho saboda haufar tagri ko hashiyatar tagri saboda kai ya rikice amma idan ya tabbatar da ba komai an an masa ƙaho ko in ya ba da jini ba zai samu wata damuwa ba shikenan babu laifi idan ya ba da azumin sa yana nan wallahu ta'ala a'la wa a'lam Allah madaukakin sarki ya taimake mu tafsirin mu za mu tashi insha Allah aya ta 102 آية تكي بياني أكن سهري بسم الله ما لم اتبع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان نعم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من
وما أنزل على الملك وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر نعم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه نعم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله نعم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم نعم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ما لم يسك شيء wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka yi ba malamai wahalar fassara su tana cin ayoyin da suka ba malamai wahalar fassara su saboda abubuwan da ta kunsa a cikinta na ka'idojin harshen larabci da kuma ita kanta kissa kissar da, da, da, da ayar ta kunsa a sheku sa'adi rahmatullahi alaihi ya shimfiɗa a game da wannan ayar yake cewa walamma kana min al-awa'id al-qudusiyyah yayin da ya kasance cikin abin da Allah madaukakin sarki ya gudanar na al'adarta wal hikmatil ilahiyya da kuma hikimar Allah madaukakin sarki ta gudana anna man taraka ma yanfa'uhu duk mutumin da ya bar abin da zai amfane shi ga abin da zai amfane ka amma sai ka kyale shi ka ki wa amkanahu lintifa'u bihi wa lam yantafi' alhali mutum yana da ikon da zai amfani da wannan abun mai amfani amma sai ya ki amfanuwa da wannan abun mai amfani to mece ce ka'ida ibtuli ya bil ishtighal bima yadhurru to sai an jarrabe shi da ya shagalta da abin da ba zai amfane shi duk lokacin da kake amfani da abin da zai amfane ka a rayuwa to sai Allah ya jarrabe ka da abin da zai cutar da kai wannan wannan haka yake gudana haka Allah ya tsara duniyarsa idan mutum ya ƙi yin abin da zai amfane shi to sai ya je yayi abin da ba zai amfane shi ba me me a Sheku Sa'adi yake nufi a nan yana nufin a lokacin da Yahudawa suka ƙi yin amfani da attaura da Allah madaukakin sarki ya saukar musu da ita kuma aka ce aiki da ita shine zai sa su su samu rabo a ranar gobe alkiyama sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suka ƙi yin aiki da alƙur'ani kuma an faɗa musu cewa aiki da alƙur'ani shi kaɗai ne mafitarsu sai suka ƙi sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe sai suka koma suka zama matsawa sun ga aiki da attaura sun ga aiki da alƙur'ani kaga da attaura da alƙur'ani su ne ababen da za su amfane su an musu bayani cewa shari'a suna ciki sai suka نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون waɗanda aka ba su littafi sashinsu sai suka yi watsi da littafin Allah suka mai da littafin Allah suka sashi a baya suka ce sai dai littafin Allah ya bi su suna gaba to da suka yi haka sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe su suka zama matsa tsafi kuma yana ɗaya daga cikin mafi sharrin abin da ɗan adam zai aikata a duniya ya rabu da Allah ba shi ba Allah duk matsafi ne yin asiri boka ba shi ba Allah sannan ko bukatar shi ba za ta biya ba wala yuflihu as-sahiru haythu ata duk inda boka ya zo ne tsafi matsafi ne yin asiri to duk inda ya zo wala yuflihu ba shi ba samun rabo ya bata da Allah bukatar shi ba za ta biya ba sannan kuma ya zama cikin lalatattu a ranar gobe alkiyama cikin waɗanda in suka shiga wuta har abada domin sihiri kafirci tsafi kafirci to da suka ki aiki da Qur'ani sai Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe su sai ya sa suka zama matsafa suka koma suna bin tsafi sai a Shehu Sa'di sai ya buga mana misali sai ya ce faman taraka ibadatar rahmani ibtuliya bi ibadati al-awsan duk mutumin da yake bauta ma Allah to sai an jarrabe shi ya koma yana bauta ma gunki kaida kenan idan ka ki bauta ma Allah to sai ka bauta ma wani banza bahaushe ya yi gaskiya karin maganar da bahaushe yake cewa kowa ya kisha a masallaci sai ta kasuwa to akwai hikima a ciki ba bahaushe yana nuna maka kaskanci ba ne sharar kasuwa idan mutum sana'a sharar kasuwa ce a biya shi kaga ba kaskanci ba ne halatta shi yake sanya shi to amma za ka haɗa sharar masallaci da sharar kasuwa daidai suke kowa ya sani sharar masallaci ta fi sharar kasuwa sau dubu domin sharan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar sharan masallaci mai sharan masallaci ya rasu ko ta rasu daidai da riwaya wuyin a wata riwaya an ce mace a wata riwaya an ce namiji share masallaci yake ko take yi manzo Allah sallallahu kwana biyu sai ga bai gan shi ba ko bai ganta ba sai ya tambaya ya ce a'a ina mai share masallacin nan yake sai suka ce a ya ma'aikin Allah ai mun zata ka sani ai kwanakin baya ya rasu da daddare ko kuma ta rasu da daddare sai muka ga ba sai mun mun matsa ma ba kawai sai muka hada ta muka yi mata wanka muka hada ta muka je muka binne ta da daddare bayan mun mata sallah sai manzo su ne ce me yasa ba ku sanar da ni ba so da ka dulluni ala qabriha yace ku je ku nuna min inda kabarin ta yake manzo Allah sama ya tafiye ma wannan kabarin sallah kaga wannan yana nuna maka muhimmancin sharan masallaci to amma sharar kasuwa kaga ba nassin da yace ga ladan da yi sai dai la'ada ta duniya ko kuma a cikin aikin yan kasuwa ai sharar kasuwa ita ce ta kasa ya kai mai shago ai bai kai mai shago ba ina jin mai da kuma fi shi wallahu alam amma shi yasa ba hauke sai ce in ka ki sharar masallaci sai ke ta kasuwa to shine nan a shehu sa'adi yake faɗa mana duk mutumin da ya yin abin da zai amfane shi to ƙarshensa za a jarrabe shi da abin da zai cutar da shi so daga wanda ya ƙi bauta ma Allah to sai ya je yana bauta ma gumaka wa man taraka mahabbata Allah wa khawfahu wa rada'ahu duk wanda ya ƙi san Allah ya ƙi fata a wajen Allah ya ƙi tsoron Allah to ibtuliya bi mahabbati Allah wa khawfihi wa rada'ahu ibtuliya bi mahabbati ghayri Allah wa khawfihi wa rada'ahu to sai an jarrabe shi ya zama yana son wani Allah sai an jarrabe shi ya zama yana jin tsoron wani Allah sai an jarrabe shi ya zama fatan shi a wajen wani Allah yake da ya ba Allah wa man lam yunfiq malahu fi ta'ati Allah duk mutumin da ya ba da dukiyarsa saboda da'ar Allah a zo masallaci a ce a taimaki masallaci a zo makarantar islamiyya a ce a taimaki masallaci a taimaki makarantar islamiyya a zo a ce a taimaka ma marayu a ce a taimaka ma anguwa wani abu ya faru sai mutum ya ke magadar sai ya biya ya badawa to me zai faru da shi an faqahu fi ta'ati shaytan to sai ka same shi ya je gidan dambe yana manni sai ya je gidan dambe yana manni kuma ya manna a zagai a ce bai komai ba ko yana zaune ya manna wani ya tashi ya manna abin da ya fi nashi ha a karar da shi tunda abin ya kama da tata ko kuma kai tsaye ma ya tafi gidan tata ya je ba da kuɗinsa tunda ya ki bada wajen tsara Allah to sai ya bada a wajen saban Allah wannan maganganu da Shehu Sa'ad yake mana suna da kama kwakwalwa ga shimfiɗa a wannan aya domin Yahuda wannan da ake faɗa mana su sun ƙi littafin Allah a taura littafin da aka ba su na asali sannan suka ƙi alƙur'ani wanda shi ne littafin da ya zo domin ya ya zama ya mamaye a taura ya goge ta ya zama shi za a yi aiki da shi ba ita ba suka kafirce ma a taura a baya da alƙur'ani ya zo kuma suka sake kafirta masa suka sake kafirce masa to da suka ƙi haka sai Allah madaukakin sarki sai ya karkatar da su kuma zuwa ga bautar ne zuwa ga bautar sihiri suka zama matsihirta suka zama matsafa ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد duk wanda yake kaskanta ga Allah to sai wata rana ya kaskanta ga bayin Allah idan kana jin ba za ka ma Allah sujada ba to wata rana sai ka je ka tsinci kanka soje ya sa ka kai sujada a banza kuma ka ce ka gode sai dai kai Allah ya isa a zuciya in soje ya duke ka sai Allah ya isa za ko bai duke ka ba ko me ya maka sai dai kai Allah ya isa a zuciya ba ka da abin da za ka iya mishi ya duke ka kace ka gode ya sa ka ka sha kwata kace ka gode saboda ka ki ka ba Allah amma sai ka je wani banda ya baka wahala ya kaskantar da kai a banza to wannan ita ce haka yake gudana wa man taraka al-haqqa ibtuliya bil batil duk mutumin da yake gaskiya to sai an jarrabe shi da ƙarya in ka ki bin gaskiya to sai ka bi ƙarya ba yadda zaka ka zauna haka nan saboda haka ko dai ka bi Allah sai ka samu nasara ko kuma ka saba ma Allah ka je ka sha wuya banza ba lada ba la'ada sai zagi sai wuya kawai shi ke in ma wata yan bukatar ka ta biya a duniya to iyaka karshe iyaka iyaka kaɗan ne yana da karshe yana da iyaka to wannan ita ce shimfiɗar da Sheikh Sa'di rahmatullahi alaihi yama wannan ayar kuma shimfiɗa wacce take mai kama kwakwalwa ya buga mana misalai so daga yahudawa a lokacin da suka kibin Allah suka kafirce ma at-taura a lokacin da aka aiko musu da annabi Musa alaihi salam bayan annabi Musa alaihi salam ya zo ya shude Allah madaukakin sarki ya kawo musu annabi Dawud alaihi salam annabi Dawud alaihi salam Allah ya azurta shi da babban da da ne albarka annabi Sulaimanu alaihi salam Allah ya haɗa ma annabi Sulaimanu alaihi salam abin da bai taɓa haɗa ma wani annabi ba shi ne aka ba shi nubuwa aka ba shi ilimi aka ba shi kuma mulki ga ilimi ga annabta sannan ga sarauta qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab kafin annabi Sulaimanu alaihi salam ba wanda ya mulki irin nasa sannan kuma yayi addu'a yace ya Allah ka bani mulkin da ba wanda zai iya sake irin sa a ban kasa Allah kuma ya amsa ma annabi Sulaimanu alaihi salam wannan addu'a tasa shi yasa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi annabi sama yana sallah sai aka ga ya sujada da ya sujada sai aka ga ya matsa hannun shi a ƙasa bayan ya gama sahabbai suka tambaye shi suka ce ya ma'aikin Allah mun ga kayi wani abu da baka saba yi ba a sallar ka ko me ya faru sai manzo sama ya ce wani shedani ne daga cikin shedanin aljanu ya zo da bakin wuta yula yana so ya kona ni shine na kama shi na makure shi har sai da na ji damshin harshensa a hannuna wallahi ne nufin in riƙe shi a ɗaure shi a wata hasumiya daga cikin hasumiyoyin masallaci sai da safe sai mu ba yaran madina su yawo da shi in yadda yan banga suke mabarawo da a yawo da shi layi layi kwararo kwararo ya ce amma sai na tuna addu'ar ɗan uwana sulaimanu alaihi salam da ya ce rabbi sirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai na sake shi ya tafi so da kanin Sulaiman Allah madaukaki ya bashi mulki daga cikin misalan mulkin da Allah ya buga mana misali na Annabi Sulaiman alaihi salam akwai mulkin sa da yayi da yadda ya nuna masa rauniyar sab'u mulki da aka aika mata tsuntsu ne mai kai mishi wasiƙai tsuntsu ne mai zuwa cikin sojojin shi akwai abin nan akwai akwai tsuntsaye cikin sojojin shi eh وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين النبي سليمان عليه السلام هنا هيد كاونت na sojoji sojoji suna da ka'ida ko duk yamma idan ta yi sai an zo an duba kowa an shi an tabbatar da yana bariki kowa a bariki zai kwana da officers da sojoji to sai aka zo aka ce ba a ga ba a ga general hudu hudu ba hudu hudu ya kai matsayin general a soja tsuntsu ne annabi Suleiman alayhi salam yayi rantsuwa mali ya la amal huda huda am kana min al-ghaibi a me yasa ban ga tsuntsu hudu hudu ba soja ofisa babba an kawo min al-ghaibin ko ko ya zama cikin waɗanda suke guduwa ne daga bariki baya nan saboda ka la u'azzibannahu 'azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin saboda ka annabi Sulaiman ya ce wallahi tallahi la u'azzibannahu 'azaban shadidan wallahi tallahi sai na masa azaba mai radadi sai na tsitsije masa gashin sa da rai aw la azbahannahu ko kuma din yanka shi ma a huta amma aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin amma sai dai idan ya zo min da hujja wacce take mai ƙarfi صدق فمكث غير بعيد فقال حط بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون شان كوي سيغا هدو هدو يا داو يتي ران كيددي أحط بما لم تحد به يوم إنا دا إلا من دباكنش ka ga wata tarbiyya ya ce ranka ya daɗe yau ina na samu ilimin da baka da shi waje tuka min saba'in bi naba'in yaƙi na zo maka daga garin saba'u da labari wanda yake na gaskiya ɗari bisa ɗari gaskiya ne domin da ido na na gani inni wajattu ra'atan tamliku na ga wata mata ita ce sarauniyar wa utiyat min kulli shay duk wani abu da ka sani na duniyar nan Allah ya bata walaha arshun azim tana da wani gado na mulki babba amma matsalar wajaddu hawa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah amma kafirai ne rana suke masjada ba su ma Allah sujada sadaka nabi Suleiman yana jin ga wata sarauniya can ba sarautar ta burge shi ba ba kuma hasada yake mata a sarautar ta ba a'a ya za a ce duk da mulkin nan da Allah ya bata sannan kuma ta zama mushrika ta zama ba ta bin Allah so da annabi Sulaiman ya ce to yanzu abin da za a yi shine a rubuta mata wasiƙa aka rubuta mata wasiƙa aka ba ta aka ce ta zo maza maza kuma ta zo a matsayin ta musulunta kaga wannan sai mulki yayi ce ki zo mana a matsayin musulma innahu wasiqa formal ba yawa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin kawai shi ke daga annabi Sulaiman alayhi salam bismillahir rahmanir rahim kacci mana girman kai kacci girman kai domin sarakai masu girman kai ne da yawan su ko ce kacci girman kai wato ni musulmi ki zo kawai ku a matsayin dukkan musulmin take da mutanen ki Allah Allah ya kumsa mata basira a zuciya a zuciyarta da kuma san addini ta tara mashawartanta ta ce to ga wasiƙa dai na amma tun da ni sarauniya ce mai adalci me kuce gani ya zami kawai sai suka cika baki nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanzuri ma za ta'muri ai muna da ƙarfi muna da ƙarfin mulki muna da kuma makamai muna da tattali na makamai kawai yanzu ki bada umarni ne ki ce ga abin da kike so ayi kawai zami ta ce in ba girin girin ba إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون sai sarakuna ku ba ku san sarakuna ba ne sarautar ma ai hawa hawa ce sarauta hawa hawa ce first class sarki ya fi second class second class ya fi third class third class ya fi hakimi hakimi ya fi dagaci dagaci kuma ya fi mai anguwa ko kaga hawa hawa ne saboda haka ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha ai sarakuna manya idan suka shiga gari wallahi fata fata suke da gari wa ja'alu izzata ahliha adilla madaukakan garin da su da zama makaskanta a hannunsu yanzu ba sa abu ni nan sai a jana a ko tura saboda haka ba haka za a yi ba siyasa za su zamu musu shine ta kama Alif Suleiman da sarauta da da dukiya mai yawan gaske lokacin muna yara a islamiyya ana ba mu labari aka ce da labarin ya zo ma annabi suleiman sai annabi suleiman ya ce komai na garin a mai da shi zinariya komai na gari idan tana ganin ta ko masa da zinariya ne a misali a ce da da to ita kuma ta zo ta tarar da garinsa komai na garin hatta kasar da ake taka zinariya ce to zai ta yaya to kaga mulkin sake to wannan mulki da Allah ta'ala ya ba annabi Sulaiman ba shi kadai bane Allah madaukakin sarki ya bashi fatakharna lahu riha tajri bi amrihi khukha'an haythu aqa wash-shayatin kull banna'in wa ghawwa wa akharin muqarranina fil afsad Allah madaukakin sarki ya bashi iska sako na iska yanzu kai sai aiki iska sai ta je kilomita dubban kilomitoci ta je ta biya masa bukatarsa فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أطاع لإن ليك يسوكو إسكادات تبشكين سوكي والشياطين كل بناء وغواص sannan ga manya-manyan shaidanu su kuma abin da Allah madaukakin sarki ya ba su iko su ma annabi Sulaiman shine kawai sarka mishi gini kawai ce ya kalla sai ce yana so a mishi gini misali ka ce hawa dubu daya in ka taba ganin shi a duniyan nan sai a masa gini kawai ta tafiya wa gawwas wasu kuma su shiga cikin ƙarƙashin ƙasa su ɗibo masa lu'ulu'ai wa akhari na muqarrani na fil asfal sauran kuma su kawai mulki ake nuna musu ba su yi laifin komai ba sai a ɗibo manya-manyan shaidanin aljanu ko sai a ɗaure su a sa musu mari da tafiyi a ɗaure su kawai a ɗaure su ga sunan kawai sai annabi suleiman ya rika fareti yana kallon su yana jin daɗi yana gode ma Allah mulki yawan wane ne zai wannan mulkin ai ko sojojin da suke mashi magabannin mu fareti ai ba a daure suke ba ko a sake suke har su tara musu ba to shi wannan aljanu shaidanin aljanu manya manya zai sa a daure su haka nan ba su laifin komai ba kuma adalci shine wa aka bina muqarranina fil asfar a daure su to wannan mulkin da annabi Sulaiman alaihi salam yayi sai Allah madaukakin sarki sai ya jarraba annabi Sulaiman alaihi salam ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana annabi suleiman alaihissalam ya shiga ban ɗaki sai ɗaya daga cikin matansa ya ba ta zobensa da ya ba ta zobensa ya ce mata gashi zai je ban ɗaki tatta ba kowa da ya tafi sai wani shaidanin aljani sai ya zo sai ya shiga irin ta annabi suleiman alaihissalam in ji ibnu abbas sai ya ce ba ni zobe na sai ta ɗauko zobe sai ta bashi da ta bashi zobe sai annabi Suleiman ya fito daga bayi yana fitowa bayi sai ce ina zobe na ba ni ce ƙarya ne ba kai bane Suleiman fa'alima fa'alima Suleiman annahu qad ibtuliya sai annabi Suleiman ya fahimci daga nan ne Allah ya jarrabe shi wannan shaidanin aljani shikenan sai ya dauki wannan zoben na annabi Suleiman alaihi salam sai ya je fara tsafi da shi ya je wasu rubuce rubuce na tsafi talatin shikenan sai fara yadawa a tsakanin aljanu shedanin aljanu sai yana ce musu ai da wannan ne annabi Sulaiman ya samu mulkin da ya saba sauran mutane da suke da sauran imani sai suka zo suka yi ma annabi Sulaiman tawaye suka ce tunda ma annabi Sulaiman da sihiri yake to su ba su da shi to shine Ibn Abbas ya ce wannan shine asalin wannan bayanin amma wannan bayanin da Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yayi ya yi ne a matsayinsa na sahabi ba daga manzala sama ya ji ba babu wani bayani da ya inganta kakaf daga manzala sama game da wannan aya so daga duk wani bayani da za a yi ko dai ya zama sahabi ne ya faɗi wannan magana ko kuma ya kasance magana an ganta ne a cikin attaura wato old testament tana cikin isra'iliyat so daga babu wani abu da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da sharhin wannan aya ko tafsirinta ina jin mun gane to shine Allah madaukakin sarki sai ya ce mana wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman lokacin da yahudawa suka ki bin at-taura wattaba'u ma tatlu shayatin sai suka bi abinda shedanun aljanu suke karantawa tatlu shayatin abinda shedanun aljanu suke karantawa ala mulki sulaiman a game da mulkin annabi Sulaiman alaihi salam suna cewa ai annabi Sulaiman ya samu wannan mulkin ne ta hanyar tsafi ba Allah bane ya bashi tsafi ne ku ji wannan fitina don Allah annabin Allah za a ce mai tsafi sai Allah madaukakin sarki sai ya ce wa ma kafara Sulaimanu annabi Sulaiman da dai bai zama kafiri ba dai kafirci ba annabi Sulaiman bai kafirci ba daga nan malamai suka ce ba sai an yi nisa ba ya dullu ala anna sihira kufrun sihiri kafirci so daga duk wanda ya sihiri kafiri ne shi ba musulmi ba ne shi kaga ka kalli aya واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان sai Allah ta'ala ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman alaihi salam bai yi kafirci ba bai yi sihiri ba walakin ash-shayatin kafaru sai dai shaydanu su ne suka yi kafirci ta ya suka kafirta yu'allimuna an-nas sihir suna koyar da mutane tsafi suna koyar da mutane tsafi yu'allimuna an-nas sihir suna koyar da mutane tsafi yadda ake tsafi وما أنزل على الملكين ببابل to daga nan ne malamai suka fara tattaunawa akan wannan aya wa ma unzila ala almalakai sannan fassara ta farko wa ma unzila ala almalakai sannan su dai waɗannan shedanin suna karantar da mutane abinda aka saukar ala almalakai ga mala'iku guda biyu bi babil a garin babilu waɗanne mala'ikun ne haruta wa marut su ne harut da marut su ne malakanitan su ne mala'iku guda biyu wa ma yu'allimani min ahadi sannan su waɗannan mala'ikun guda biyu ba su kasance suna karantar da wani mutum sihiri ba hatta ya ƙula haske sun ce masa innama nahnu fitnatun mu fa jarabawa ce daga Allah fala takfur saboda kada ka kafirta kaka koyi sihiri daga wajen mu fa yata'allamuna minhuma sai mutane su koya daga su waɗannan mala'ikun guda biyu ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi abinda za su je su yi amfani da shi domin raba miji da matarsa wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah su masu sihiri ba su isa su cutar da wani ba da sihirinsu illa bi idnillah sai da izinin Allah sai idan Allah ya ga dama wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum sannan masu yin sihiri da masu koyan suna koyan abin da zai cutar da su ba zai amfanar da su ba wa laqad alimu alhali kuma tabbas sun sani laman ishtarahu wallahi duk wanda ya dauki sihiri ya mai da shi abin aikatawa ma lahu fil akhirati min khalaqi ba da wani rabo ko bara dai a lahira wala bi sama sharu bihi anfusahum tir da abin da suka musayan makawunan su suka yadda su shiga wuta suka bar tauhidi suka kama tsafi law kanu ya'lamun inda sun san haka wannan fassara farko ce a ƙarƙashin wannan fassara malaman da suka tafi akan wannan fassara irin su al-allama ibn jarir al-tabari rahmatullahi alaihi da wasu malaman tafsiri da suka biyo bayan sa sai suka ce waɗannan mala'ikun guda biyu da ake ce musu harut wa marut wasu mala'iku ne Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su ya saukar da su a duniya aikinsu da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da shi su aikata kowane mala'ika ai yana da aikinsa ko to su wai aikin da aka sa su yi shine su zo duniya su koya ma mutane sihiri domin kaddara Allah ta gudana akan waɗanda suka kasance za su yi sihirin nan su shiga wuta so da ka su jarabawa ne so daga waɗannan mala'iku guda biyu harut wa marut sai aka saukar da su a garin da ake ce musu babil aka ce masa babil babil wani gari ne kusa da furat furat teku kogin iraki kenan kogi ne ba teku ba ruwa ne mai daɗi yadda nil na masar suke da shi suke sha kaman kogin kwara ka kogin kwara ai ruwan sha ne ko sha ake yi ba teku ba ne to shi ma haka al-furat kogi ne annabi sallama ya faɗi falalarsa ya faɗi falalar wasu koguna guda hudu a duniya ya ce saihan wa jaihan wa nil wal furat min anhuril janna waɗannan kogunan guda hudu da kogin saihan da jaihan da saihan da jaihan koguna ne da suke siriya siriya shi kuma furat kogi ne da yake iraq shi kuma annil kogi ne da yake masar to waɗannan kogunan guda hudu dukkaninsu manzo su ce min anhuril janna suna cikin kogunan aljanna malaman hadisi suka yi fassara bi a game da haka wasu suka ce ana nufin min anhuril janna suna cikin kayan aljanna da Allah ya saukar da su a duniya saboda in kana son ka ga wani abu na aljanna amma gashi a ƙasa to ka je ka ga ɗaya daga cikin waɗannan kogunan guda hudu wasu kuma suka fassara suka ce min anhuril janna yadda 'yan aljanna za su sha ruwa su rayu su ji daɗi to haka Allah ya sa waɗannan teku waɗannan kogunan suka zama ana shan su ana jin daɗi to a nan babil yake kusa da wannan kogin tsohon gari ne a iraki kenan suka ce Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan mala'ikun domin ya fitini mutane da su aikinsu shine su koya ma mutane sihiri a matsayin jarabawa daga Allah kuma ba za su koyar da mutum ba sai sun masa gargaɗi su ce inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu fitina ne in ka ji in ka in ka koyi abin da muka koya maka to zaka zama kafiri kuma ba ka ba a gaban lahira wannan malaman suka yi wannan fassara amma wannan fassara ba ta daga Allah ba ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ijtihadi ne na waɗannan malamai Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya taka musu da alkhairi fassara ta biyu wadda ita ce fassarar da hatta malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a tafsirin sa Radul Adhan ila ma'ani al-Qur'an ya tafi akai daga wannan wajen ya ce wa ma unzila ala al-malakai sai ya ce wannan ma din lafiya ce korewa ake in ka ɗauko daga aya wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman yahudawa sun bi abinda abinda shaydanu aljanu suke karantawa a game da mulkin Annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman Annabi Sulaiman bai zama kafiri ba bai yi sihiri ba walakin da shayatin kafaru sai dai shaydanu sun kafirta yu'allimuna an-nasa sihir suna karantar da mutane sihiri to daga nan sai malam sai ya ce wa ma unzila ala al-malakai Allah yana korewa yana cewa sannan labarin da suke yadawa na cewa Allah ya saukar da wasu mala'iku da ake ce musu Harut da Marut a garin Babil to wa ma unzila Allah bai saukar ba wa ma unzila ala al-malakaini Allah bai saukar da wasu mala'iku guda biyu ba bi Babil a garin Babilu waɗannan mala'ikun guda biyu Harut wa Marut su ne harut wa marut Allah bai saukar da su ba ci gaban fassara wa ma yu'allimani min ahadin sannan ba su karantar da kowa wani abu hatta ya kula balle har su ce masa inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu fitina ne karka kafirta malam da wasu malaman da suka gabace suka ce wannan fassara ita take a fassara aya a matsayin korewa Allah yake yi babu wasu mala'iku da ake ce musu harut wa marut da Allah madaukakin sarki ya saukar da su kuma wannan fassara za ta fi daidai saboda yanzu da za a ce ka kawo dalili daga Allah ko manzo Allah sallam da ya tabbatar da cewa an saukar da waɗannan mala'iku guda biyu da ake ce musu harut wa marut ba ka da dalili daga Allah ba ka da dalili daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu mala'ikun Allah madaukakin sarki ya wajaba a tsarkake su daga mugun aiki shine sihiri ya za a yi a ce Allah ya saukar da wasu mala'iku guda biyu har su zama suna koya ma mutane sihiri to kaga wannan fassara ita ce daidai saboda haka abin da ake ce ma sihiri malamai suka ce abin da ake ce ma sihiri shine wasu ababe da ake aikatawa domin a shashantar da mutum ya riƙa ganin zahiri ya zata zahirin ne ke aiki alhali baɗini ke yi kaga mutanen annabi Musa alaihi salam lokacin da suka zo mutanen fir'aun da suka zo da da da da da da, da igiyoyinsu da sandunansu ai Allah madaukakin sarki yace sahabu ayunan nasi ko wastahabuhum wajahu waja'u bi sihrin azim abinda suka yi shine sai suka yi mutane shashatau lokacin muna yara a nan unguwar tudun wada akwai wani akwai wani mutumi baduku ina jin yara sallah gafarta masa sai ya zo muka wuce za muka zo wuce za mu je makaranta sai sai mu ce a sa mana abu a hanci sai ya samu wata kusa ko kuma wata masilla ta kai inci shida sai ya sa ta sai mu ga ta shige hancin shi sai mu tsorata mu huga da gudu kaga shashatau ne a nan yake sa ta a nan yake sa ta amma sai mu a idan mu kaga sahabu ayunan nas shine shashatau sannan duk wanda yake kallon abin da masu sihiri suke ai haka suke yi sannan a nan za a iya an yi wani mutumi mai zuwa ya ce ya shiga ya shiga dubarar jaka sai ya ce ya shiga ta dubarar ta ya fito ta baki kuma mutane su gan shiga shi nan ko ya shiga ta bakin ta a ga jaka na haihuwar shi da na gani da ido ko waɗanda za su zo shi kenan sai su zo sai su zo kawai sai a ce gashi nan suna shiga wuta ita wutar ba ta gaske ba ce ake yi irin waɗannan mutanen waɗanda suke cewa suna wasa da wuta a zamanin shekul islam taimiyya rahmatullahi alaihi ya taɓa zuwa ya tarar da wasu daga cinsu suna wannan wasan da wuta shikenan malamin tamiya sai ce a ɗibo gishiri da ruwa aka je aka ɗibo gishiri da ruwa sai aka sa a jiron aka cika sai ya waɗi ba ya watsa musu sai su shiga wuta suka kasa suka ki shiga ana tura su suna guduwa to abin da ake ce masihiri shine wani abu da za a tace maka asalin tunaninka da Allah madaukakin sarki ya baka a dora ka akan wani abin da ba haka yake ba ba tabbas shi ne ake ce mishi sihiri ai shi yasa manzo Allah sama ya kira iya magana sihiri a hadisi manzo sama ce inna min al-kalam la sihra inna min ash-shi'r la hikmatan a cikin magana akwai sihiri malamai suka yi fassara biyu suka ce manzalla ta sama yana yaban mutumin da ya iya magana ya shiryatar da mutane kaman yana kwashe musu kwakwalwarsu kaman yana kwashe musu kwakwalwarsu haka nan mutumin da ya zo shaidani ne ya iya magana shi ma sace kwakwalwar mutane yake shi yasa man sama ce inna min al-kalami la sihran lallai a cikin magana akwai wani abu da yake kaman shashatau sai a faɗa ma mutum magana yanzu ka yi mamaki irin ƙungiyoyin bata da ake da su yanzu tsakani da Allah kai a tunaninka da hankalinka wane ne zai zo ya ce maka kawai ya baka bom ya ce ƴan uwanka musulmai suna masallaci ka je ka sa musu wai aljanna za ka shiga bom ɗin ya tashi da kai ya tashi da su kuma wai aljanna kai tsaye za ka wuce su kuma da ka kashe wai wuta za su tafi alhali da ka mutu kuma kai ka kashe su kuma a mutum wannan bayanin ya zama cikin mabiya don Allah wannan babu sace kwakwalwa a ciki kaga inna min al-kalami nasiha to kaga sihiri ce sihiri yana da tarihi tuntuna akwai shi a duniya iyaka laraba su ba su san shi ba al-imam ibn ashur rahmatullahi alaihi yace laraba ba su san sihiri ba su abinda laraba suka sani shine fatalwa su da abin su ilimin su bai wuce na fatalwa ba su ce fatalwa na kaza tana kaza amma sihiri irin wanda yahudawa suke yi to laraba ba su san shi ba al'allama tunna ashur ya ce inda aka fi sanin sihiri a tarihi mutanen iraki su suka fi sanin sihiri wataƙila shi yasa ba aka samu wannan labarin na harutu wa marutu kuma a wannan garin da ake ce mishi babil tarihi ya tabbatar da ba wanda ya kai su tsafi a duniya to watakila sai mutanen indiya su ma mutanen indiya suna da tsohon tarihi a game da tsari da sihiri wanda har yanzu suna nan suna kayan su Allah shirye su to asalin sihiri kenan sihirin nan ya ci gaba da tafiya har lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya karya lagon masu sihiri ta hannun annabi Musa alaihi salam suka zo da igiyoyin su suka zo da sandunan su sandan annabi annabi Musa alaihi salam ita kadai ta laƙume su ga baki daya karshe duk suka yi watsi da tsafin da suka zo da shi da sihirin da suka zo da shi suka faɗi suka yi sujada ga Allah suka ce sun musulunta to haka aka yi tayi haka aka yi tayi haka aka yi tayi lokacin da annabi Isa alaihi salam ya zo sai ya shafi wanda yake makahu tun da aka haife shi bai taba ganin duniya bai san yadda tafin hannun shi yake ba bai taba ganin baban shi ba bai taba ganin maman shi ba annabi Isa alaihi salam sai ya shafi da sai ya warke sai ya je ya samu kabarin da ya shekaru sai ya bigi mai kabarin ya ce tashi sai ya tashi sai mu sai wasu daga cikin mutanen sai suka ce ai sihiri yake annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi wasu mu'jizozi daga cikin mu'jizarsa akwai ta magana babban mu'jizar da Allah ya ba manzo sama ita ce alqur'ani ta magana ce to da manzala sama yazo yana faɗin alqur'ani kawai sai kafarai suka ce ai sihiri yake to sai ya zama dukkan wani abu da zai huda kwakwalwarka ya yi maka girin jingin a kwakwalwarka balarabe yana ce masa sihir sihir shi yasa balarabe idan ya kasance ya ga wata katuwa akuya tana da manya-manyan nonuwa amma sai aka je aka shafa kuma sai aka ji ba nono sai ya ce mata anazun sa anazun anazun mas'ura anazun mas'ura sai ya ce akuya ce wadda take mai sihiri ta mana sihiri eh sihiri take da shi ta zata daga nesa mun zata da gaske ne ashe holoko ce to shine sihiri malamai sun tattauna akan sihiri yana da haƙiƙa ne shi tabbas ne ko ko a a tunani ne na kwakwalwa suka kasu gida biyu an samu wasu malamai suna cewa as-sihru khayalun laysa haqiqatan suka ce sihiri ba tabbas bane kawai tunanin mutum ne na kwakwalwa yake zuwan masa amma al'allamatul qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yace mazhabun ahlus sunna wal jama'a sihiri yana da hakika za a iya maka ya shafe ka shi yasa ma ya zama kamar ciwo yake shi yasa ana maganinsa kuma ana rigakafi shi yasa manzo sama a hadisi sahihi yace man tasabbaha ala sab'i tamaratin ajwati usima fi yawmihi min as-sihr duk mutumin da ya tashi da safe ya samu dabino guda bakwai irin dabinan da ake ce masa aduwa dabinan madina kamar yadda mutane suke cewa idan ya ci shi guda bakwai a wannan yin nasa za a tsare shi daga sihir ba wani tsafin da zai same shi so daga ciwo ne yadda ka san ciwo na ma mutum tasiri haka sihiri zai iya ma mutum tasiri wannan shine wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa sihiri zai iya yiwa a jarrabu mutum da shi kuma zai iya yiwa ya kama shi amma da izinin Allah sai Allah ya ga dama shi yasa mun sama ya faɗi wancan kan da garcin ya faɗi wannan rigakaf sannan kuma annabi sallama ya faɗi wani kan da garcin idan azuwa za ta maka wahala damina azuwa zai maka wahala samuwa kuma tabbas sun je wuya ko shi kullum zaka je Madina ne ka siyo ko ko buhu nawa zaka ka siyo ba wani ma ta hayya mutum ba zai je Madinan ba ko to manzala sama sai ya faɗi wanda kowa zai iya shine in ka tashi da safe ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir in ka sami iko ka faɗi so ɗari in baka sami iko baka faɗi so goma in baka sami iko baka faɗi so ɗaya duk riwayoyi sun tabbatar da haka sannan da maraice ma ka sake yin wannan addu'a da izinin Allah Allah zai dare ka haka nan da safa ka ce bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim so uku da maraice ma ka faɗi haka sannan ka ce a uzu da kalimatin lahi ta mata min sharri ma khalaq shi ma sau uku da maraici duk wannan yana daga cin abin da zai tsara mutum daga sihiri malaman mu sun yi ittifaki akan cewa sihiri kafirci sihiri kafirci ne ittifaka da nassin alqur'ani gashi nan Allah ya faɗi sihiri a matsayin kafirci ya kai sau uku wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru inna ma nahnu fitnatun fala takfur ko kaga duk nan suna tabbayyana ayoyi mahallan suna tabbatar mana da cewa tsiri kafirci to sai malamai suka tattauna akan hukuncin koyansa shin ya halatta a koyi sihiri malaman musulunci takab kusan suka tafi akan cewa haramun ne mutum ya tafi ya je ya ce zai koyi sihiri kawai shi ke sai a ce ga wata makaranta duk da a Najeriya muna da wanda profesa ne ma akan wannan kuma har yi yake yi a aikace baya jin kunya a nan Najeriya muna da shi malamin jami'a ne shi ya yi ya zan profesa maganar da ake ciki yanzu profesa ne shi akan sihir tsari da kanshi na je yana bada labari yana cewa sai da ya je indiya kwanan shi arba'in a cikin shuri shuri dai wannan shuri da tururuwa take ya kuma ce ya kwana ya wata uku a kabari sannan ya je wani gari ga baki ɗayansu ba su sa tufafi tsirara suke yawo shi ma kuma haka ya zauna na san da yawan kun fahimci wanda nake nufi kun san shi da kanshi yake bada labari baya jin kunya kuma aka zo taro yakan yi ma mutane sihirin sai ya ce ku zaba abincin da kuke so sai ku zaba kawai sai ka maka abinci a plate ko a food flat da zafin shi abincin China ko abincin Ingila ko abincin kaza ya kawo maka kai ka ci wannan abincin sai ya zo ya ce kuma ai kudi ya ce zai ma mutane kudi a nan kasar ana da su suna suna to koyan sihiri haramun malamin da kadai ya tafi akan cewa ya halatta za a iya koyon tsiri shine Fakhruddin Razi Allah ya gafarta masa kuma malamai da yawa sun mai masa da martani cewa wannan fahimta ta ta kuskure ce ba daidai bane shi yasa malamai suka ce har a rubuta wani littafi ana koya wa mutane ga nau'in sihiri ga shi bai halatta ba bai halatta ba ka zo kai a zo ana buɗe wani littafi ana sa sihiri ya kasu gida kaza sihiri ya kasu gida kaza an samu su malamai sun rubuta haka hatta al'allama tun kathirin ya afka a cikin wannan a cikin tafsirin da tafsirin qur'anin azim ya kawo nau'ukan sihiri kaza kaza kaza kaza kaza in an yi sihiri aka tabbatar da sihiri ake yi ana warware sihiri eh ana warware sihiri warware sihiri kala biyu akwai warware sihiri da sihiri wannan malamai suka tafi akan cewa haramun ne الإمام الحسن البصري يتشي باب وندك وور سهري ده سهري سين شما سهرين يكي أما يا هلتا حنيا ده تتبتا أن يما أن نزل سلم سهر ألا يجر ربو من ذال سما دومين يزم درسي أجريم يهودا ونن ميا أبو سقم من ذال سما سهر كما سهر يكام من ذال سما ده إذن الله amma sihirin da suka manzo sama bai shafi isar da annabtarsa ba sai dai ya shafi rayuwarsa sai manzo sama sai ya zo wajen matansa sai ya fita sai bai zo wajen matansa ba shikenan in suka zo sai ce kwana biyu manzo sama baka zo sai ce ba ɗazu na zo wajenki ba sai baka zo ba ya ma'aikin Allah abin ya fara damun annabi sallama har wata rana manzo sama yazo yana bacci kamar da ya tabbata a cikin sahihul bukhari Allah ya aiko mala'iku guda biyu ɗaya sai a kansa ɗaya kuma sai a kafarsa sai ɗayan yana cewa innahu rajulun matbubun ai an masa sihiri ya ce wane ne ya masa ya ce ai labid ibn al-asam ne shine ya masa ya sa a rijiya kaza ya sa a rijiya kaza manzo sama ya tashi firgigit cikin ya tashi ya shiga cikin gida yana minna yana cewa Allah mana kuɗi saki ya bayyana min damuwar da nake ciki daga nan Allah ya saukar da falaki da nasi shi yasa malamai suka ce babu hanya gowara sihiri fiye da falaki da nasi kare karanta falaki da nasi kullum shi yasa aka tsara maka ita aka tsara maka su za ka yi bacci ka karanta su amma ka duba sakacin da mutane suke za ka yi bacci ka karanta su kafa uku kana shafawa a jikinka da kulhuwa ba abin da zai cutar da kai bayan kowace sallah daga cikin sallolin farillai ka karanta su wannan shine ita ce hanya ingantacciya da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawar sihir in har an tabbatar da sihirin akai akwai hanyar da malamai suke ambatawa ta cewa idan an gano an yi ma mutum sihiri a je a samu abin nan ganyen magarya a guda bakwai a daddaka a tsakanin duwatsu guda biyu sannan a ba wanda ya ake tsammanin a masa sihirin ya sha الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه أشكن تعليق ديما تفسير على الوام لكثير يشي با منزل سما يفقي با so daga in an yi an gani a matsayin magani ne da ya tabbata kuma aka ci nasara to shi ke matsayin su dai da panadol idan ko aka je ba a yi ba to ka a zargi manzon Allah sama domin ba manzon sama ya faɗi to wannan wannan wannan su ne ka'idoji akwai bayanai masu ɗimbin yawa a game da sihiri da aka yi kada mutane su zo su sa kansu wannan a zuciyarsu kullum mutum ya tunanin ya ta tunani sihiri ma na zuwa ne gwagwadon tunaninka shi yasa masu sihirin sukan yi amfani da tunaninka da da da da da irin abubuwan da kai kake jin tsoro shikenan sai su yi maka sihirin da shi so daga Allah ya tare mu da su Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah ya tsare mana imanin mu wanda suka bata Allah madaukakin sarki ya shirye da su Allah madaukakin sarki ya tsorar da mu akan hanya madaidaiciya ya sa alqur'ani ya cece mu Allah madaukakin sarki ya sauka mana da rahma a cikin garin mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya taimaki shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya shirye ta mana da zuriyar mu ya saka mu iyayen mu da alkhairi Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka ba mu alkhairin duniya da lahira wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in